على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar yadda dakta ya gabatar yau rana ce ta litini tara ga watan rajab azumi ya ya ƙara matsowa kenan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma ashirin da takwas ashirin da tara ko ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da biyar to kamar yadda ya sanar munasaba ce ta taya ‘yan uwa murna ta aure samun aure kenan ko yin aure wanda an saba kan haɗu don a tunatar da juna a wani ɓangare na addini kuma haka a addinin namu ya karantar lallai sai da tunatarwa shi ya sama aka aiko da manzanni su kuma suka ilmantar da sahabbansu abin ya biyo baya ya biyo baya har aka yi ta samun malamai a kowace tabaka a kowane ƙarni suka zama su ne magada waɗancan annabawa inda suke isar da wancan saƙo na addini kamar yadda shi manzon sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da shi kuma suke kaiwa da kuma danganin sun bashi kariya to muna fatar wannan auren da sauran aurarraki da aka daura Allah ya sanya albarka ya bada zaman lafiya da zama na haƙuri da juriya da bin dokokin Allah don kaiwa ga manufofin yin auren to kanun zancen da za a tattauna shine kalubalen al'ummar musulmi a yau sabubban kalubalen da kuma mafita ya za a yi mu kubuta ya za a yi mu tsira to yadda aka tsara dakta shi zai jagoranci gabatarwar ya zani ma dan duba wannan abu dan wani littafi kawai da na dauko sai wata fefa da nayi printing in ma bata dace ba to sai a hankali akwai kuma barista ko yawa gashi na iso to a ina kuje wanda to za ku to sai barista wannan shine kanin zancen da za a tattauna dan dan buda to dakta zai dora da wasu bayanai da za su ba mu fa'ida ga barista shi ma ya iso zai dora da wasu al'amura to abu na farko a gurguje kalubale kalmar kalubale wannan kalmar kalma ce ta Hausa amma da larabci suna ce mata at-tahaddi wacce suke wa jam'i da at-tahaddiyat nan ce at-tahaddi shine a kalubalanci mutum ya zo da wani abu to sai dai yakan iya zuwa da alkhairi shine akwai at-tahaddi fil ijabiyat yakan kuma iya zuwa ta kalubale ko wani karan tsaye wata matsala da za ta iya toshe mutum da hana shi tsallakawa zuwa ga manufar da ta kamata a ce ya kai gare ta wannan manufar aqida ne ko a ibada ne ko a mu'amala ko a zamantakewa ko ma a menene to kalmar at-tahaddi ita ce ake fassarawa da kalubale ita ake fassarawa da kalubale da larabci suna cewa at-tahaddi huwa mawqifun wani kikikaka ne aw halatun ko wani yanayi ne tuwajihu fiha afabat aw su'ud tuwajahu fiha aqabatun a karkashin wannan kikikaka da yanayi aka akan fuskanci waɗansu shamakai aw su'ubat ko akan fuskanci waɗansu wahalhalu da takura ta taballabu majhudan khassan waɗannan kalu waɗannan matsaloli da ke toshe mutum daga kaiwa ga manufa to suna da buƙatuwar aiki tukuru aiki irin na yau da kullum hidima da kaiwa da komowa irin na yau da kullum ba sa magance irin waɗannan akabatin irin wannan tahaddiyatin wata faniyan kuma tana buƙatar attafani an ce attafani shine ka ba da rayuwarka shine alistimata ya zama da ka ba da rayuwarka akan ko za ka rasa rayuwar in dai za a samu waccan nasarar kenan nan ce kalubale wani al'amari ne mai tada hankali da yake da bukatuwar aiki tukuru don ganin an kawar da shi don kai ka iya rayuwa yadda ya kamata ka rayu ko kuma 'ya'yanka su iya rayuwa yadda ya kamata ka rayu ko kuma jikokinka su rayu yadda ya kamata su rayu ko kuma addininka ya wanzu yadda ya kamata ya wanzu idan ba haka ba aka yi kwance da siddi aka yi shuru to ƙalubalen a ƙarshe zai zama lallai kam ƙalubalen ne zai iya lalata mu da muke a raye da muka gaza yin abin da ya kamata ‘ya'yanmu kuma min babu aula an riga an gama da su ballantana jikoki da za su zama kawai ɗiba za a yi ta yi ana watsawa ya ce littagallu bi anha yutabaru tahaddi fursatan linnumuwi wa tatawwa masana suke cewa wannan kalubalen al'umma ya kamata ta rike shi hanya ce ta ci gaba kasashen da suka ci gaba yanzu babu kasar da zaka bi tarihinta face wani kalubale ne ya toshe mata makogoro ta yunkurin tsigen wannan kashi da ya makale mata makogoro a ƙarshe ta daga ta ci gaba wanda mu kasashenmu ba haka bane abu to wannan a takeice shi yake cewa kalubale mana kikikaka dake shigowa ga al'umma su hana ta ci gaba ko su hana ta motsi ko su hana ta rayuwa yadda ya kamata to wannan kalubale shi za mu kalla sai dai yana da matakai akalla uku akwai kalubale a matakin can sama wanda zaka iya ce mashi at-tahaddiyatul alamiyya matsaloli ne na duniya wanda ana buƙatuwar wasu al'umma ko wasu ƙasashe su tsayuwar daka don kawar da shi sannan akwai at-tahaddiyat al-wataniyya kalubale na ƙasa wanda yana da alaka ne shi kuma yana tukewa ne a matakin daula kamar ka ce Najeriya tana da wasu kalubale nata ko Niger tana da wasu kalubale nata to sannan akwai kuma at-tahaddiyat kalubale na bi'a albi'iyya ko kuma almahalliya kalubale na matakin ƙasa kaman kalubale a matakin gari in ka dauki duka wannan bayani da ma'anar kalubale da kuma inda yake kaiwa da komowa zaka iya cewa to ai mas'ala ce da ta shafi kowa a duniya kuma haka ne ta shafi musulmi ta shafi kirista ta shafi wanda bai da addini da yahuda da sauransu amma mu abinda zamu duba ƙalubalen al'ummar musulmi a yau sabubban da ya jawo mana waɗannan ƙalubale da kuma hanyoyin da za mu bi mu kubuta daga waɗannan ƙalubale al'ummar mu ta musulmi tana fuskantar ƙalubale a matakin duniya yahudawa in ka lissafa su ba na jin sun kai miliyan ɗari ko mala ko miliyan hamsin ba na jin sun kai wansa amma su suke juya duniyar da ke da mutane biliyan takwas ya kamata mu tsaya mu duba mu musulmi akalla mun kusa biliyan uku da rabi mun kusa rabin duniya a kudin gorafa har da kowa da kowa inda sun sun tashi har da yar bahaiya ma da yan tabbaiya duk da su suke lissafa a tafi a haka to amma me yasa miliyan hamsin take sarrafa biliyan uku da rabi ƙur'anin ne bai faɗa mana mafita ba ko ko mu ne ba mu yadda ƙur'anin zai ba mu mafita ba a manzon Allah ne bai haskaka mana ba ya dan kokkoye wasu abubuwa ko ko mu ne ba mu yadda da abin da yazo mana da shin ba a shin ba mu da yawa ne ko ko mu ba mu yadda ma yawa dukiya bane ba mu yadda yawa jari bane ba mu yadda yawa karfi bane to kaga a matakin duniya muna da irin waɗannan kalubala yahudawan nan sun riga sun shirya tsaf sai sun share addini ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم daɗin da muka samu talace in istafa'u iyaqafukum yakunu lakum ada wa yamsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a duk waɗannan ayoyin sun karanta su kuma sun gama nazarta mu sai yawan mu ya zama yawan kunu ba gaya suna da ajandu nan da shekara ɗari in kai browsing za ka samu wata hukuma na nan ana ce mata united nation abin nan united nation water development uh, menene international ko water development research report Bandaran?
banda ita eh, united nation eh, water development a world water development report wwdr wata hukuma ce gaba ɗaya abinda suke nazari shine ruwan da al'ummar duniya ke amfani da shi ruwa kawai suke nazari sun fitar da report na 2024 in kaje za ka iya samun shi sun fitar da wasu ɓangarori na report ɗin 2025 a 2024 cikin report ɗin da suka fitar sai suka ce akwai wani bincike da ya tayar masa da hankali ruwan duniya nan da shekara ashirin da biyar zai dawo ƙasashen afirka ne kusan duk duniya za a rasa ruwan da za a sha yalwatacce ake nufi sai ka zo ƙasashen afirka kuma a afirka yanzu sun gano da'irar da ruwan zai zo ya tare yanzu haka suke da iko da wurin ƙasashenmu nan suna da ajanda ta shekara talatin nan gaba mu musulmai mu mai ajandar mu ba mu da ita to wayannan matsaloli ne na duniya kwanaki wani babba a ƙasar nan yana ba mu wani labari yace lokacin da aka yi rikicin baka tsakanin Najeriya da Cameroon shi an sa shi cikin yan kwamitin da za su rika tattaunawa da Cameroon akan ya za a raba wurin suka ji akai ta rigima akai ta rigima kamar ta rike wuta ga iya inda take so saboda nan suke ga mai yafi yawa Najeriya ta rike wuta ga iya inda take so saboda tana ga mai ya rike yayi yawa yace kawai suna zaune sai aka ce ana gayyatar su America yace har da shi aka ji da suka sauka airport suka shiga gari aka sauke su kashe gari aka kwashe su a mota aka je aka shiga da su wani daki daga America aka hasko inda ake rigimar har yawan man da ke wurin sai da aka faɗa masa ai wurin na da lita kaza ko barrel kaza abin da suke ce maganga kuma man wurin zai kare a shekara ta kaza in ana haƙa iri kaza in ma ba a haƙa iri kaza zai kafe a lokaci kaza yace a kawai shi sai su ma a tsaye yace gaba ɗayan mu a tsirara muke wannan abu ya faru sama da shekara 25 ko 30 ba mu da to kaga in ka dauki dai matakin duniya ba mu da ajandu to wannan kalubalen ba shi zamu duba ba akwai kalubale a nan kasar mu musulmai a nan kasar muna da kalubale ga maganar da muka yi rannan wajen karatu na yadda in ka ɗauki kiristoci a jandun da suke da shi mu musulmin mun fi siyawa kowa ya sani muna da masu ilimi muna da mawadata muna da wayayyu intellectual muna da ƴan gwagwarmaya amma kuma za su zo su dunkule tasabuhum jami'a wa qulubuhum shatta su tsere mana akwai kalubale a matakin ƙasa abinda zai baka mamaki jami'ar izala kwaya ɗaya ko da ake ginawa a jigawa shekara wajen goma wayan kasa gama wanda da zami a danda mu ce duk inda ahlus sunna yake ranar juma'a ka riko naira biyar taka matarka naira biyar in ƴaƴanka hudu ne naira biyar biyar da kai da su su shida kawai in ka zo abinda zaka saka a masallacin naira talatin kawai sai wata juma'a kowane mu zai iya in kuma da wanda ba zai iya ba to a yi addu'a Allah ya hana shi kowa za ku je duk za mu iya talatin talatin dai in ‘ya'yanka goma ne hamsin fa kenan duk juma'an ka zo kawai ka saka hamsin kamar nan masallacin ila akalla za ka samu tun dubu biyu mun yi sallah da mu da iyalanmu kaga dubu biyu so naira so biyar biyar dubu goma kenan ko dubu goma to nan masallacin mun hada dubu goma masallatai zala nawa ake da su in muka hada dubu goma a shekara a juma'a daya muna da juma'a akalla hamsin da wani abu a shekara dubu goma goma so hamsin dubu goma kaga za mu tara wajen dubu ɗari biyar kenan mun kaɗai nan masallacin za mu tara naira dubu ɗari biyar irin nan masallacin sun haura dubu za a tara sama da naira biliyan hamsin a shekara ɗaya wanda zai je ya gama aikin amma za a ga kullum sai dai a yi talla ba da akan wani ya tura hamsin wani ya tura ashirin da biyar wani ya tura saba'in da takwas ka rasa ma to wai banki ne suka yi kuskure ya tura miliyan ɗaya ne cajin banki ne aka kwamanta aka tura ma ita jami'ar banki ya rike uwar kuɗin koko me ya faru kaga wannan shi ma ƙalubale ne asibitoci kiristoci na da asibitansu suna da makarantunsu na nursing da community da waye da waye jami'o'i suna da su birjik a matakin ƙasa sannan suna dunkulewa wajen nema wa mutanensu wasu mukamai da wasu wurare ta yadda kuma duk wanda aka naɗa dole ya saurare su mu ko yanzu duk wanda ka zo ka naɗa da sunan mimbari to radda ya ci da kai da mimbarin duk sai ya tsine mu zai ce kalle ku ya ce shi ba dini yake aiki ba Najeriya secular state ce kuma haka za mu kyale shi ya zo sallah har wasu dolaye su kewaye shi in zai tafiya ya mai addu'a Allah ya sauke shi lafiya ku da za ku kalla idan shi ku ce Allah ya hada shi da hadarin mota a gangaren gada da motar siminti kafin ta sauke lodi in ya hau jirgi kada Allah ya sa sauka lafiya to kaga wannan kalubalen duka yana nan muna fuskanta in siyasa ta zo yar kalma daya ba iya siyan mu ba in aka yi wani babban dan siyasa ya kirbe ka ka bashi sharadin da zaka nuna mishi ka san me kake yi to sai na kuke so ku yi to nawa kuke ga zaku ba kai sun rena maka wani ce maka miliyan 50 ka ce masa a trillion 5 zaku ba in dai kuna so da ni da jama'a ta mu zabe ku trillion 5 zaku ba ka taya ni ku daidaita a trillion 2 kuma sai an cike maka kudin kafin ranar zabe dan kai ba da balango akai maka suna ba da rago akai maka suna bayan an karanta iziya da risala can aka gano siffar shi to kaga muna da bukatuwar mu waye akwai kalubale a matakin kasa to mu sauka matakin abin nan kasa mataki irin na bi'a na gari kenan da mataki na rayuwar mu ta yau da kullum to shine zamu tattauna a gurguje waɗanne irin kalubale al'ummar musulmi muke fuskanta a irin wannan lokacin a kuma matakan mu na kasa matakin sama ko matakin duniya ko mun tattauna ba zai amfani ba wa zai dauki sakon ya kai bayan a hannun su muke an riga an gama da mu shugabannin kasashen mu sai wanda suke so 2019 da ido na na 2014 da ido na na ga wani prime minister Ingila a Najeriya Sunday Trust ta buga labari abu ya daure man kai karara ba kunya ba tsoro a Abuja ke faɗa wa wakilan gidajen jaridu ya ce su ingila da su da ƙawayensu sun kai matakin da a najeriya babu shugaban da za a sace wanda sai ga dama wannan maganar ita ce hamza al-mustapha wanda yake maimaitawa sai sun kira ka ingila sun baka ajanda shi yasa in yan kasar ka kaf za su mutu ta kan ajandar su banin homko can za a kira ka ce to ga abin da zaka kuma in ka kalle da ake mulkin haka ake yi to wannan matsalar tana da alaka da mu a nan ƙasa ƴan siyasar mu na nan ƙasa me ajandar su me ajandar ka ajandar ka ya kamata ta zama addini ya kamata ta zama al'ummar ka wanda ba zai cika muradin addinin ka ba ko ciki ɗaya kuka fito ka wurgar da shi to da dai in kuka je lahira za a tambaye shi za a tambaye ka za a yi maka hisabi za a yi mashi hisabi ko ba zai iya taimakon ka ba to wanda ma bai taimake ka a nan duniya ba shine zai iya taimakon ka a lahira to a gurguje menene kalubalen da muke fuskanta a mataki na ƙasa a mataki na locality mu ko local government ko kuma mataki na abin nan mahafazar mu nan gari ko ka ce gunduma ko abin da ke da alaka da shi in ka ce gari to tun daga gida tun daga anguwa tun daga layi da kuma shi garin a dunkule waɗanne irin kalubale muke fuskanta a matsayin mu na al'ummar musulmi muna da muna da kalubale daga matakai daban-daban na ɗaya akwai ƙalubale ta ɓangaren aƙida muna fuskantar ƙalubale ta ɓangaren aƙida na biyu muna fuskantar ƙalubale ta ɓangaren ibada na uku muna fuskantar ƙalubale ta ɓangaren mu'amala da zamantakewa to akalla za mu iya takaituwa sai na hudu muna fuskantar ƙalubale a ɓangaren ladabi da tarbiyya da ɗabi'u wanda an kusa cinye mu gaba ɗaya wa'annan bangarori guda hudun a gurguje su ne za mu duba waɗanda ƙalubale muke fuskanta a ɓangaren aƙida a ɓangaren aƙida ƙalubalen da muke fuskanta bai gaza ƙalubalen da duk duniyar musulmi take fuskanta ba a yanzu a babin aƙidarta yahudawa sun riga sun fitar da tsare-tsarensu cewa a babin aƙida akwai abin da suke so su yi suna da wani littafi da suka rubuta sama da shekara ɗari ya riga ya tsara yadda za su mayar da duniya yadda ka san ƙauye ɗaya shi sa zaka yana globalization ko wanda bai san duniyar da aka nufa ba sai rika ta duniyar ta zama kamar kamar ƙwallo kamar ƙauye ɗaya ai mu ake nufi a gama da mu in duniya ta zama kawai ɗaya dole za ta zama sarki ɗaya shi yasa suka ce shugaban ƙasa ɗaya tal za a samu wanda zai zama yana da ofis a urshalima Kudus kenan kuma yana mallakar ko ina na duniya sai dai ya naɗa wakilan shi shine suke da tsarin zionism to a ɓangaren aƙida waɗannan mutane a cikin at-talmud in ka shiga intanet zaka iya samun aikin da professor Dr. Birnin Kud yayi yayi yayi akan shi yayi thesis akan talmud din mujalladi uku yana na intanet wato inda zaka karanta wannan ko to zaka ranka dai zai baci amma kuma zaka fahimci inda duniyar nan ta sa gaba zaka wani ya ce ni ni ban na kasa gane manufar Amerika na kawo Najeriya hari wannan mutumin da mutuwa yayi a gaji ɗakin sa a gidan gandu kawai dan ba mutum bane bai ma san inda yake ba kai yanzu baka san me yasa kake kawo hari ba baka sani ba kai akwai akwai durin gona kenan ai kamata ka sani to a bangaren aqida wa'annan mutane sun zauna sai suka ce to tsarin da zamu yi a bangaren aqida shine an tunza fikratul lahi zatuha min uquli ghairil yahudi suka ce a cire tunanin Allah gaba daya a zuciyar duk wani mutum da ba yahude ba to ne shine kalubalen farko Allah shine a zuciyar mu a yanzu za a aje kudi a aje aqida mu bi aqida mu aje kudi yana da wahala ba ana aje Allah ba aje neman duniya ba ana son wanda suka ƙi Allahn ba kuma an san sun ƙi Allahn kuma su ma sun san an san sun ƙi Allahn kuma ana bin su to kaga an ci ma aqida suka ce a cire tunanin Allah gaba daya daga zuciyar duk wanda ba ba yahude ba yace wa annaba amakanaha amaliyatin hisabiyya mu dora wa mutane wani logic kawai in ka zo ka ce wa mutum to wani ɗan fili ne nan dai insha Allah muke ɗan ƙoƙarin mu ga an gina sai ce maka in dai kana asusu za ka gina mana insha Allah muke so ka cire insha Allah muke so ka cire to sai ana bin mutane da wasu a amal hisabiya e yaran nan kaga dole ya dage sai a sai da wata gona sai a kai shi wata makaranta mai tsada daga nan a nema mashi wani marketable course ai ko mutuwa muka yaran nan zai iya rike kan shi dan me baka jingina shi da Allah ba ila duk yara duk matasan da ke nan kowa kudin da aka kashe mashi a boko ila ne an kashe mashi irin su addini daidai ne wannan tunanin ne na an tunza a fikratul lahi min uquli ghairi yahud ka duba kalmar cewa take min uqul saboda sai riga sun gama da zuciyar ta wani wuri za a cire tunanin abin nan suka ce a sanya mutane kawai wasu lissafe-lissafe na iska in ma'aikaci ne sai ya gato wannan watan wannan watan wannan watan wannan watan wannan watan har kawai sai ya gane ga alkaya shikenan bai yi gidan ba bai sai motar ba bai taran ba bai yi bukatun ba su biya ba sannan wancan abin ya hana shi ya zo ya san Allah ya hana shi ya zo ya san Allah sannan suka ce wa ragabat madiya sai kuma mai da mutane wajen abin da ya shafi duniya kawai yanzu me ajandun tattaunawar mutane yahuda ke ba mu ajanda yahuda ke ba mu ajanda yanzu za ga mutane duk sun san farashin hatsi duk kasuwanni lahadi litini talata laraba alhamis kowace rana akwai kasuwa ko akwai ta ancau akwai giwa ci biyu da cin farko sun duma karfi binnin gwari wani ma har da na Legas zai baka to amma al'amarin addini fa sun shagaltar da mutane ba a tsayawa a yi tunani na wani abu na wata irin fikira wadda aƙalla za ta amfani mutum to wannan shi ne ƙalubalen farko abinda ya shafi aƙida an cire mana tunanin ya Allah yake so mu rayu ya yake so mu zama ya yake so mu bauta mashi ya yake so mu koma zuwa a gare shi aqida ta abu na biyu na kalubalen da to yanzu waccan matsalar ya za mu gyara ta sai mun koma makaranta makarantun mu na zaure ba sa cika yawan mutanen mu ya kamata a ce yanzu kowane layi akwai makarantar karatun zaure guda biyu saboda yawan ya zama na kowa yana da inda yake zuwa akwai islamiyar mazan aure a kowace anguwa amma kaga ba haka bane in ana kwalla kuma ka je ga yadda filin kwalla ke cika kai ka ce na filin kwallon ba aljannar Allah suke nema ba kuma za ka iya rantsewa da Allah wani banda nan wurin bai da wani wuri da yake zuwa dan rayu dan dan ya san ilimi nan kuma da ba ilimi ake sani ba to wannan tsari ne duka na Yahudawa za ga mutum a karkara jahili murakkabi kungiyoyin kwallo kawai yake iya maka lissafi ai mun sai da wani ai wani ma yayi ritaya ban biliyan kaza muka sayar da shi kuma za mu gasa muku wuta wani kuma ga ya bullo ta wajen fina-finai da kuma diramar da ake ta 'yan siyasa yanzu kanin zancen tattaunawa kusan duka shafukan sada zumunta ko wani gwamna zai koma apc da apc da zai bari da inda ya baro in dai inda zai je yar aljanna ce to inda zai baro ma yar aljanna ce bai da wayo idan kuma inda ya baro yan wuta ne to inda zai je ma yan wuta ne duka farashin siyasun iri ɗaya ne yanzu an ka tsine mata wani kanka ka tsine mawa kama za ga duka labarin da ake kenan wani ai ai ya ci amanar mai gidan shi me ruwanka kai ya ci amana da da wannan labarin da ka karanta aya daya ka ji qala Allahu qala rasulu kama za ga shi ake ta karantawa shi ake ta karantawa yanzu ga musabaka ta kasa ko ta alqur'ani a Maiduguri wanda dan fudiyo ke shiryawa waye na daya mutane ni ban gane yadawa ba duk wanda ga yana da ustazai ne ko ba su bibiyar ba su kaɗai suka yi shaharar kuma da ka san hoton za ga yarinyar da ta yi na ɗaya 'yar kano kawai mujiza ikon Allah ne wannan yawo ba ta fi goma sha ba amma kwata-kwata ba da a ce wani mukami aka bata na mai ba gwamna shawara a harkokin famfas saboda kula da iyaye da an social media ta ɗauka an da wata 'yar matashiya special advisor amma kaga izu ka kalli karatun da ta yi yana nan ni na sauke in kana so ka zo in tura maka minti 27 izu 60 da qira'at ja wajen hudu yare na ina ko gulab ne bai mata ba goma sha ana hira da ita tana da tsayayye ta ce mata da tsayayye ni har yanzu ban ga wanda ya ce daidai ba amma Aisha Buhari gashi nan wasu na ta kai lamba ta fara cewa za ta fara fasa kwai an dame ta an ga dala ita ko waccan a gaban ɗan jarida yake tambayar ta to akwai tsayayye ta ce babu ni har yanzu ban ji wanda ya je ba to ba ma wanda ya kwankwasa to kuma wa ya kwankwasa saboda iyaka an kawo ta tilawa an cinye mu kenan wannan kalubale ne ina ga shekaran jiya ne ko izalar jos sun rufe musabakar ƙasa a abuja ɗan kaduna ya na ɗaya me sunan shi amma ahmad musa ya rizan daga ƙwallo ko ni ina ga wanda suka yaɗa sun fi miliyoyi miliyoyi wai kawai ya aje ƙwallo abu to mai ruwanka kada allah ya sa ya aji ta ma waye na ɗaya ɗan kaduna mutanen wa ba damu ba nan fa kaga duk masallata ne dama karka je can anguwar su dama ba ma tsammanin za su sani karka tafi can wajen karka koma jiya a ikkilisiya karka je a masallatan tun wata shekara ɗaya ɗan kaduna bai samu wannan damar ba duk ba a damu ba sannan abubuwan da ya shafi na addini wanda za a zauna a yi tunani za ga duk ba a nazartawa wannan malamin haruna ya haya yadda yake nazarin ayoyi na alkur'ani da fitar da wasu ababe masu ban sha'awa ko littafin shiga karanta zaka karu da imani yadda Allah yake magana yadda yake fito ilm da ilmomi in in agronomy kake yi in zoology kake kai duk course din da kake yi a jami'a kowane course ne sai ka samu wata aya da ita ce jigo bedrock ɗinka wanda in ka haukanta wala duniya ne dai ta kalle ka amma mu musulmin bamu damu ba galiban binciken ne dai fito daga wajen kafirai kafira ce yar jamus ta zo ta rubuta littafi da jamusanci an fassara shi da Hausa tace nurul arab yasqa ala ardil gharab hasken larabawa musulmi shike haska kasashen turai tace a mukaddima take cewa lokaci yayi da su arna kafirai za su fito su yi godiya ga musulmi da suka kawo musu wannan ci gaba da duniya ke alfahari da shi a yanzu amma mu ba ma alfahari da wannan hadarar da sakafa ka kalubale ne yahuda suka ce kalubale na biyu da za ku gama da mutane a duniya wanda shine matsalar mu a nan ƙasa suka ce ku ku kawar masu ganin kimar malaman addini ranan mun yi karatu anan nake cewa ni da zan ji za a yi wa malam Abubakar Gumi wani wani febo Allah ya ce mashi to malam Gumi zaka dawo Najeriya ko duniya ni zan samu malam gumi in zige shi da dai ban isa ba zan ce akana maka lawala karka dawo wallahi tallahi karka dawo gara kabari da wannan kasar ba malamin addinin da ba a tsinewa ba a kasar nan kuma wani daƙiƙi zai tsine mashi kuma ya dawo cikin mai kwana har in yana da kuɗi ma in ya shirya wani fim a je a kalla in ya kira mutane cin abinci kuma a je a ci shi din banza ai daga ran da ya zagi wani ya gani a kusakunku ya ji da kunnuwan shi ku yi fata-fata da shi duk mai auren ya shi ya sako har wanda za ta haihu gobe eh ta haihu a gidan shi ta haihu a gidan shi in ya ce mai yasa ce kana zagin malamai luhumu laulama in masmuma to suka ce ku rage ku cire wa musulmi ganin kiman malaman addinin su daga nan shi kenan kun gama da su za ku mai da su da'irarsu su yahuda za su mayar da mu da'irar sai abinda suka yi da mu kenan to kaga wannan kalubale ne a nan ƙasa aƙidar ma an lalata ta masu zuwa gun boka tsaface tsaface bokanci kalmomi na shirka cin mutuncin Allah da kalaman da basu kamata ba birjig gasunan sun yawa a cikin mu har ma ba a damuwa na san lokacin da in wani ya maganar banza game da Allah dole ya bar garin dan bai da wurin zama a ƙarƙashin kowace bishiya ko teburin kowane mai shayi amma yanzu ba abin da ya dame su ko kai wani abu na wauta ko jahilci to ko kuma ka taɓa wasu malamai yanzu ba wanda ya fi ƙarfin a taɓa shi a zazzage shi wani kawai saboda wani ɗan siyasar shi ai kawai ya zai zagi shugaban jam'iyyarmu ya zai ƙin jam'iyyarmu ya zai ƙin mai gidanmu sai a zazzage shi to kaga wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne wanda muna da bukatuwa kwarai da gaske mu ga cewa mun yaƙe shi to sai ta ɓangaren abin da ya shafi ayyuka na ibadat za ka ga asali abin da addini ya ɗora mu shine ayyukan da muke na ibada su zama gaya ce da za ta kai mu wajen Allah amma yahudawa ko maƙiya addini ko lura da ƙalubalen zamani yanzu ibadodinmu sun zama wasa'il ne wasa'il ne yanzu akwai wanda ba zai salla a nan masallacin ba is too local ba ruwan shi da cewa in yi a karɓa shi ibada a wurin shi wasila ce ba gaya wace ta ya haɗu da Allah to tunda ko wasila ce to lalle zai duba inda ya fi fenti inda ya fi waye inda ya fi waye inda ya fi menene to sannan wannan ababi na ibada kenan za a ga sallah an mayar da ita ta zama fashion sallar jinaza ma yadda aka mai da ita yanzu har gawa fa za ga wani yaro ya je ya yi selfie da gawa ya ce to ku taya mu kakan mu ya mutu a gawar ya je dan jingina da ita dama ta rike shi inda har yanzu a kiyama ba dan social media ya kamata a kai wani gwani a can duk wanda ya iya wannan karfin hali yana ga zai iya social media a lahira ya tabin kaburbura yana daukar su hoto inda network ya posting eh wani mala yana ba labarin wai wani dan social media yana so ya trendin ya shiga cikin cikin gawaki ne ko da kafani ga makara yayi ta birgima yana maganganu yake cewa wai ya kosa ya mutu dan ya sa dan ya shiga wuta sai rubuta ya kosa ya mutu ya shiga wuta saboda ya trendin ai comment ai share wannan fa duka to kalubale ne wannan ta za mu gyara wayannan matsalolin harkoki na ibada sallah hatta azumi yanzu ba ga azumi ya matso ba shi ma za ga siyasar ta shigo wanda muna fuskantar kalubale yanzu wani tun daga ramadan din bara har yanzu bai kara azumi ba kai shi jinkirin cin abinci ma bai kara yi ba wanda ma ko lada babu a ce tun safin hidima ta hana ka ci shi mugunci kamar gara to haka aka ce mu rayu ba haka aka ce mu rayu ba ayyukanmu na ibada in ka zo babin zakka ka bibi duka dai arkanul islam din wanda su ma za ga muna fuskantar kalubale wannan bangaren shi kuma ya za a yi mu magance shi da aqida da ibada babbar mafita shine aje a koye su al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi kamar yadda al-Imam Zahabi ya faɗa ko shi kuma al-Imam Ibn al-Qayyim Ibn al-Qayyim anuni al-ilm qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu hum ulul ulul irfani lalle sai an je an koya ibadan nan kamar yadda ya kamata an aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da wahayi wahayin nan shine ilimi to dole a je a koye shi an koyar da mu ikhlasi dole mu yi ibadun nan yadda Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama suke so to za ka ga muna da ƙalubale a ɓangare na ibada muna da ƙalubale ƙwarai da gaske yanzu za ka ga daga cikin ƙalubale da matsalolin da muke fuskanta ga abin da ya shafi sallah wanda ba ƙaramin ƙalubale ba ne kuma yana ba da wani saƙo ne cewa irin waɗannan masallata da masallatai na anguwanni akwai yiwuwar nan da shekara ashirin da biyar sai dai a rika ba da haya an san me dalili dalilin shine kashi casa'in na magidanta su kaɗai suke tafiya masallaci ko ka ce tamanin ba sa zuwa da ƙananan yayansu yana da ɗan shekara bakwai an ce ya fara umartar shi da sallah ko yana da ɗan shekara goma da aka ce ya dake su kar wanda ya tsorata ka in ɗan kaɗan shekara goma ya ƙi sallah ka dake shi idan wata ƙungiyar la'anannu suka zo suka yi ƙulle-ƙulle aka haɗa kai da wasu ja'irai a gefenka aka kama ka ka samu damar tawassuli tun daga samansa har ƙasansa kakai addu'a ne kyau ba wanda ya ce bai halarta kai muguwar addu'a ba ba kawai malam wayo ne wani zai maka a in an cuce ka kai kyakkyawar addu'a eh in na ga dama ba in ka cuce ni in na ga dama zan yi kyakkyawar addu'a sai na Usman da aka mari matar shi yake kyakkyawar addu'a ne ba ballo masu yayi ba kuma ta kama su Al-Hasan al-Basri wani mutum ya fitine shi inda ya zauna ya zage shi yana zaga wata na wani mutum yana cikin mutane ai wannan malamin banza ne da kuke gani ai kurto ne ma dai ban mata yake kawai ya daga hannu ya ce ya Allah mutumin nan ya ishe ni kai man magani shi take mutumin ya wuce lahira ba wanda ya ga laifi shi kaje ka duba duk kaje ka duba mujabud da'awa na bunu abid dunya an kawo inda masu addu'o'i akwai masu mugur addu'a sa'ad ibn abi waqqas yayi sai da ibn sayyid yayi duk kusan manyan sahabban da tabi'an nan duk sun yi to da ka idan wani ya cuce ka malam bidare ka ballo mashi ai ba fili zakai ba alheri ridiyo zakai ba a ce kai rashin kunya can da daddare za yi in ma ya aje maka wani wani dan midiyan shi wani sakaran dan siyasa ya da ya addu'a da larabci eh billahi bai ji bai ji a cikin allahumma zaka gama da shi allahumma allahumma allahumma ba da yawa ba akwai wala ta'irin ya diru bi da nahihi ba ai jirgin sama kake addu'a in sun hawa a rikito da su to kaga muna da matsala za ga magidanta suke zuwa su yi sallah to nan gaba zai zo yi sallah man jafar Allah ya mashi rahama ya ce ya je Sudan wani masallaci sai ya ga sai wai su a al'adar mutanen sai an haura hamsin ake fara sallah masallacin kusan duk tsofaffi to mu ma an fara kama hanyar yanzu daga cikin kalubalen mu a babin sallah wannan magana na shafa dai ban san kila ko garuruwan su malam akwai ba kila ku malam kuma kuna da shi za ga ga masallaci nan ana sallah amma a waje ga yara sun haura ɗari ba su shiga masallacin sun yi sallar ba wani rabon shi da gidansu tun a zahar bai a zuhur ba bai lasar ba bai magariba kuna isha kuma ya ƙi shigowa ku yi kuma in ka do baban shi musulmi ne uwar musulma kila ma baban shi dan kwamitin addini ne baban shi dan gwagwarmayar a yaɗa sunna ne kila har jifar shi aka yi a wa'azin birnin kebbi da na jega da na adamawa da na waye amma kuma ga ɗan shi yanzu in ya je gida gida tambayar da zai fara yaran nan sun dawo sun ci abinci abincin banza in dai ba za su yi sallah ba kai ka zama silar zuwan wanda ba zai sallah ba duniya to kai ma karkashin kasa ya maka alkhairi muna da kalubale ta nan bangaren haka ta bangaren abin da ya shafi azumi da azumi za ga wani har a fara azumi bai tarawihi amma ranan tahajjudin farko za gan shi da dadduma mai cin mutum goma ina ga hadda mala'iku ya rakiya eh dole za su fara tahajjudi a karba ko kuma rai ya baci eh ai ka san ni tattara bukatun nake yi sai a Ramadan da kai taro din farko ya tashi ya tashi a mu daga fara muke yi zamu dani to kaga shi ma wani kalubale ne in ka je babin zakka shi ma da kalubale in ka je babin ayyukan haji duka ayyukan ibada babban abin da yake da muhimmanci a tsaya a koye ilimi na shari'a daga bakunan malamai na Allah ulama rabbaniyu abu na biyu a ɗabbaka aiki da wannan ilimin da aka karanta na uku kowanenmu ya zama jakada ne na kawo gyara in aka fara sallah wasu yara ba su yi sallah ba ko 'ya'yan waye ka tura su masallaci kai kuma aka yi wa ɗanka haka aka tirsasa shi har da duka to ka je kai godiya baka da masoyi irin wannan mutumin to sannan mu tsarkake zuciya duk ibadar da zamu yi don Allah da gari ya kai yawa yanzu da wajen yan siyasa aka sani in za su yi rabon alheri sai an sa kyamara sai an yada to zaga har wanda ma ko ba na shi ba shi din ma sai an yada eh yanzu haka ga mu a masallaci liman na zuzzugo hudu ba kaman a harami to ai wannan postin din da kai ya hana ka ji me yace ko da kila sai da aka gama ya postin din ko to kai ba dan Allah kai ba ko kuma ga yaje cikin kaba ya haka yana addu'a ga muna ta roƙo ku taya mu Allah ya karba ba zai karba ba eh da ana zuga shi sai ya ce Allah kai karba to da mu zai karba ba kai kai ne fa yanzu za ka yi masa addu'a wai kuma ka ka kira yanzu kan dan gote ne ya je gidan abinci sai ya kuskure sai ya kira lamba ka kana kauye yadda masaran nan ba ta tsada ce gana a gidan abinci ko zaka cika ma kai ka haka tambaye shi nawa kai ka ce ban da su cikon shi ba irin cikon ka bane in wani abokinka daga kauye ya ce maka gani a wurin mai biredi kuɗi sun ɗan yanke min ko za ka cika min bai wuce hamsin ba wannan ko ɗari biyu amma ɗan gwata ya ce za ka cika min har ka ce kana da ka ce a ranka ya daɗe ba kuɗin nan to kaga sai mun sa ikhlasi yanzu mu je mu yi ilimi mu yi aiki da ilimin mu zama jakadu na kowa ya ga an ɗabbaka aiki da ilimin a kan wasu da yara masu tasowa na hudu mu samar da ikhlasi to za mu gyara ƙalubalen da ke fuskantar mu a nan gaba ko muke ɗanɗana kuɗar shi a yanzu a cikin ayyukanmu na ibada abu na uku shine a babi na mu'amala a babi na akhlaq babi na kyawawan ɗabi'u muna da matsala sosai yahuda sun zauna sun yi tsari siyasa na cikin ayyuka na mu'amala ne ko yahuda sun zauna a babi na a bangaren akhlaq suka ce yadda za a yi wa mutanen nan shine a yi ƙoƙari a ga cewa an wurga su a wani yanayi da zai gurɓata ɗabi'unsu mana duk wani abu da zai lalata ɗabi'arsu a yi ƙoƙari a saka su a cikin wannan abu a lalata su a gurɓata su in muka kalla wannan demokaratiyyar gaba ɗaya da ake yi ana amfani da ita wajen ganin an lalata ɗabi'un mutane sannan kafafe na yada zumunta na sada zumuntan nan ana amfani da su wajen gurɓata ɗabi'un mutane zaka ga yanzu yaro zai iya zagin babba yanzu yana ga anan kowanne mu zai iya zama sheda a matsayinka na wanda ka manyanta kuma yaya ne ko suruki ne ko babba ne amma ba kowane yaro zaka aika ya je ba ko kuma wani in ka aike shi ya je ya gudun maka da kuɗin kuma yanzu yara nawa misali za su ganka da kaya dalla gobe wani ya gwada a sai wani ya mana analysis ka ɗauko kaya daga je basawa zuwa tashar rahama ka gwada bakin titi kenan kaya haka kana tafiya dan Allah a matsayinka na dan shekara hamsin yan arba'in da biyar mutum nawa za su karɓa kayan a matsayin wanda ka girme su ina ga zaka iya kaiwa tashar rahama ba wanda ya karbe ka kuma ka haɗu da mutane sun haura ɗari kaga dukkanin su banzaye ne ya kamata su karba wannan mutumin da gani ya girme ni ko ka san shi ko baka san shi ba kawo kaya ba lalata mu ta nan wurin manya masu hurhura dattawa ba su da kima an lalata mu ta wajen yin ƙarya da'in siyasa kawai aka sani har ma hausa ba wuce na ta ƙarya kamar ɗan siyasa yanzu kowa ma kusan yi yake yi mutum zai hawa ya ƙarya don ya karanda zai zo ya faɗa ƙarya baya jin kunyar cewa akwai ranar ƙin gaskiya akwai ranar ƙin dillanci to sannan ga cin amana cin amana tsakanin ma'aurata tsakanin abokai tsakanin aminai ga hassada da baƙin ciki dabi'u sun lalace in ka dauki minhajul muslim kaje babul akhlaqi wacce dabi'a ce ya fada wacce take da rai a cikin mu kusan duk sun suma sifofin munafukai idza haddasa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza qasama fajara kusan duka an raya su to kaga muna da mummunan kalubale a nan gaba dangane da abin da ya shafi dabi'u wayannan yaran da ke tasowa ai dama mu ma mun samu wani bangare ne na dabi'a lura da tarbiyyar da muka samu daga iyaye a wancan mu a lokacin mu kowa a garin nan mai tarbiyyantar da kai ne so da ka ba za ka iya barin bayan gari a nan ba kana yaro ka je can tudun mun tsira ka yi fitsari a tsaye wasu dattawa fi kyale ka fitsari a tsaye fa mu ba ma yi ai ko kayan mu za su lallace mu ma mu san akwai sassauci ba ai sai an tsuguna mu a lokacin mu in muka ga kuɗi sai mun koma gida mun faɗa sai mun koma gida mun fada da za mu ga naira ɗaya lokacin ma bai fi naira ba ko in ka ga naira ɗaya a nan bakin hanya gidan kuna can jikin rafi to sai ka je ka samu mahaifinka ko mahaifiyarka a kaga wata naira ɗaya a nan wajen masallacin juma'a an yadda ka ɗauko in aka ce ahir shi kenan ke sa a wancan lokaci za ka iya yadda kuɗi in ka shafa ka ji ba su ka je ka gama hidimarka kuma ka dawo ka gansu a lokacin muna yara duk wanda yayi gayayin mu nan da iyaye in aka kama barawo zaka ga ba dan garin bane in ya sha duka kuma aka ce dawa suka hada baki zaka ji ba dan garin saboda iya abun kunya shine mutun yayi sata kai na ma cikin sabubban hijira a kasar Hausa wanda suka karanta adabin Hausa daga cikin sabubban hijira a kasar Hausa akwai abun yin abun kunya in mutun yayi abun kunya a illela sai hijira sai ya koma bama maiduguri in ya tafi sai ya canza suna sai ya samu anguwar da ba wani dan yankin sai ya fake a wurin shi dan ina ne ya ce shi dan chadi ne a ta cewa a chadi a chadi ya ta amkawa daga nan zai yada zurriya ya bace a mutane saboda kada ya abun kunya mutum nawa suka yi ma 'yan mata ciki da zawarawa ko aka kama suke yawo a cikinmu wani yanzu ma saboda rashin kunya za iya hudu ba akan mimbarin nan yazo ya ce yau iskanci aka yi kuma a kyale shi a garin wanda kamata ya aimin shagin kwarto irin ta kai in ma kana da mutunci ba a kwatana za ka tafi ba ko da yan zariya na yan basa na zuwa kwatano kar a gan shi dan zai tafi inda ba a zuwa ya yi badda bami amma haka dai za ga har rashin kunya yake yi yana da ya a can yana da wata ƴar ma a can yana da wata ƴar ma da Allah ne kadai ya san da ita a can gida suna nan kuma banda wanda suka ci amana banda wanda ya saba da iyayen shi akwai uban da daga cikin babin tarbiyya akwai kokawa da iyaye ke na tabbatar yanzu da za ka yi interview da dattawa iyaye ka ce ma karama kalla ƴaƴanka kamar ashirin me za ka ce game da su in ya zo kan wani sai dai ga yana kwalla abin da yake nufi Allah ya tsine mashi shi ba zai iya fatar wulakancin da wannan yaron ya mashi ba ya saka shi a bala'i ya ci amanar shi ya hada shi rigima yi waye waye to kaga wannan kalubala to ci gaba fa yake yi ni da kai ga yadda muka rayu to idan ire-iren mu muka kare aka bar waɗanda su ko ba su san irin wannan jildin ba fa mu kuma ka a wancan lokaci waccan addu'o'in da aka rika yi da halin kirki da zaka yi to shine kuma muke cin gajiyar shi yanzu kaga an sa maka albarka wani wata tsohuwa kawai sai ta sa maka albarka shikenan ka gama mala to tana da hurora tana da shekaru ta manyanta tana da kyakkyawar alaka da Allah a wancan lokacin mu zaka ga masu karatu a garin nan baya nawa ne a mata ba gun ladidin bibi yake zuwa ko malama ladidi ina gaban da yake kuma saiwa mai karantar da mata a wancan lokacin aka yi rasuwa ba mu iya bin layi sai an yi sati da har ma aka koya mana addu'ar shiga gidan mutuwa addu'a ma sai daga baya na fahimci ba ta alittafai amma kuma mun mugun haddace ta kuma mun ga tana aiki saboda imanin da muka yi wanda aka riga kissini kissini ni dai wanda aka koya masu daga bana da akwai na bashin ɗin eh wannan fara na malam farisawa na da na da bashin ɗin shi kuma wai wai jini ne ya cika duka gidan idan ba ka yi wannan addu'ar ba za ka yi ta taka jini jini kuma najasa ne za ka lalace ba za ka yi albarka ba mu kuma bala'in tsoronmu muke yin albarka saboda haka in za mu kai abincin gaisuwa sai an jaddada maka sai ka maimaita addu'ar wanda bai iya ba ba zai je ba kuma galiban ba a rakiya kai kadai za ka saboda kai ta yi kada kada wani ya raka kai ya ƙi ya ɓata jikin shi da jini ko ka ga addu'o'i na gaisuwar sallah ko su wane ne ko su abubuwa da yawa duk irin tsararraki na ina jin kila kashi 99 mu ba mu taba daukar kudin iyayenmu ba to iyayenmu kuma fa
kashi 99 su kuma akasi ne ban ba isa'a ba akwai kalubale to amma me mafita a wannan kalubalen ne ina ga mafitar na ɗaya dai islamiyya da aka kai yara a koyar da su tayi kaɗan matuka da tarbiyantar da su abu uku zani na ɗaya mu mu fara gyaruwa kowanenmu ya zama mutumin kirki kowanenmu ya zama mutumin kirki yanzu ina tabbatar muku da a ce ni ba ɗin siyasa bane a ce Allah zai ban wata sa'a in tafi Abuja sai in samu wata santa mai kyau ta koyar da sana'a wadda majalisar ɗinkin duniya za a yi ne hawa goma da kayan aiki in ka gama training a baka jari amma sai mun kawo fili da zan zo ɗauki filin ƙwallon nan in bayar Allah wani a gabana sai ya tsine man saboda na hana su tsalle-tsalle.
kuma malam sai a kira sallah ga masallaci suna kwallon Ai sai sun gama. Saboda an ga fele wai bai tashi ko fele ne ko waye wai shi kwana kiran sallah sai ya gama sai ya ci. To kaga na ɗaya mu fara gyaruwa ɗaya kenan. Na biyu mu koma ga asalin manufar halittarmu ga iyalan da Allah ya bamu matanmu kenan da ƴaƴan da Allah ya bamu me manufar bamu ƴaƴan tarbiyantar da su wajibi ne ko ciyar da su wajibi ne to ciyar wannan ta dawo da halal dan wallahi akwai shakwakiya in dai zaka ciyar da ɗanka da haram to yadda ka san ka ciyar da shi da guba dole a samu matsala ka je ka tantance hanyoyin da kake samun dukiyarka ai sana'ar ce ba za ta isa ba malam matukar kana da raguwar numfashi karantse da billahi allazi la ilaha illa huwa azzakin kana na doran kasa wanda kaga ya mutu shine nashi ya kare amma matukar zaka kewaya kuma Allah ba zai baka iyalai da yaya kuma ya hana ka maka abincin sa ba zai yiwu ba a kai ne dai baka bi matakin ba ko ka takaitar da abin nan abincin naka a wani wuri kawai to hanya ta biyu kenan mu koma mu bitar manufar halittar mu na uku mu koma ga ƴaƴan nan mu jawo su a jiki in baka gansa a masallaci ba lalle ka sa ido me ya faru duk motsawa ya zama na an sa ido a ƙarƙashin sa idan nan mu samar da wasu zauruka mana da nan garin muna da shi ni na tabbatar lokacin da muka yi islamiyya kaga islamiyyar dai ta basa nan wallahi duk ta dauke mu fa ba mu da yawa irin ire-ire na tsararrakin mu amma bayan wannan islamiyyar ni zan iya lissafa maka zaure zaure zaure da muke zuwa a wannan lokacin muna zuwa wajen malama ladidi akwai makaranta a gidan malam mai salati duk muna zuwa akwai makarantar alaramma wasu mu muna leƙawa sannan muna zuwa wajen malam isa akwai abin da ban mantawa da shi suratul an'ami kaga tana cikin surar da ke mugun wahalar da mutane mu kuma shi ya tausasa mana ita sannan muna zuwa wajen malam ustaz Husaini tun kafin in shiga kulliya na gama annahul wadi na daya na kusa gama na biyu a wajen malam ustaz Husaini saboda haka na shiga kulliya ne in ana yin ta har jangadi nake yi ranar jarabawa ko inda na rike biro zan iya maka awa biyu ina rubutu kuma ba wai wanda aka yi man a can bane nashi ne haka nake cin a a a a a sannan muna zuwa wajen malam malam bashari Allah ya ji kanshi malam bashari bashiri sadauki muna zuwa wajen shi muna zuwa masallacin kofar gidan malam isya na tuna yadda yake koya mana yadda ake alwala har dan yatsanka zai kama ga yadda zaka yi ga yadda zaka tsefa kaza ga yadda ake zuba ruwa ga yadda ake kaza tun muna yara ya koya mana wankan janaba ga zaka samu kyalle mai kyau dan kai kaza ga yadda zaka yi muna yi kaga a zauren shi banda wasu wurare ba haka to amma yanzu yara banda islamiyya da na suke zuwa kafin su je sai sun biya ta filin kwallo irin dai na yi mai sihirin nan ko kafin ya je zai biya ta wajen malamin Allah sannan ya tafi wajen mai sihiri sannan ya dawo daga gun mai sihiri ya tsaya wajen malamin Allah kuma inda aka samu akasi sai ya zama akasi ne yara kafin sai sun tsaya a filin kwallo sun kalla first batch sannan su wuce islamiyya a dan zuba sannan in sun taso kuma daga islamiyyar kuma su tsaya su ƙara loji a filin kwallo inda ka ta cika sai wurin karatun islamiyya za su zazzage karatun za su su rasa magariba su je gida latti su shirga wa iyayen ƙarya mu ko a lokacin mu ba ma ƙarya kawai gara ka faɗa gaskiyar rashin ji na yara fa dole a yi ba dole a yi amma kuma za mu tafi kurme kuma sai mun yi sallah a can za mu yi sallah idan muka ga cewa mun yi laifi a gida haka nan za ga mun wo ice mu wo ice ko mu zo a hukunta mu ko mu gabatar da icen kuma a ƙona har mu ji daɗi an ƙona to kaga muna da wayannan abu ukun su ya kamata mu na daya mu mu fara gyaruwa tsakani ga Allah akwai bukatar mu koma makarantu mu mu la'akari da shekarun mu da inda muka fuskanta mu yi la'akari da cewa akwai nauye-nauye akan mu mu yi la'akari cewa akwai kalubale fa duniyar ba irin ta da bace na biyu mu waiwayi manufar halittar mu mu waiwayi manufar yin auren mu mu waiwayi manufar rike matar mu waiwayi manufar ba mu zurriya na uku mu jawo ƴaƴan a jiki mu sake setting na wajen ganin lokutan su mun shagaltar da su ba laifi za ka yi za a ba su lokaci su wasanni amma a yi wasa da sa'a da da da abin nan a yadda ya dace yanzu waccan musabakar da aka yi yaron da ya na Maiduguri mai dan Maiduguri na daya in ka kalle yadda ya karatu yaro ne yaro ne shi ya dan an dan mai dandanjoji haka na yan gyara amma dai baino abubuwa inda yana in aka da aka hira da shi yadda yake karatun da yadda yayi muraja'a da su bita da waye ba irin rayuwar matasan meye ba ba irin ta ba yanzu muna da bukatuwar nasoshi da yawa a haddace to amma wa zai zo ya haddace in fa ka haddace Qur'ani dan ba kasa yanzu ka fara elementary ne yanzu a Saudiya akwai wani lokacin da muka je haji na yi zama a majalisin wani Yahaya al Yahaya shine shugaban jagora na musabakar haddar hadisi na duniya ya haddace Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i zaka lissafo littafin hadisi sama da 20 ya haddace kuma da isnadin in ka ajiye Sahih Bukhari daga al-hadith al-awwal haddathani al-Humaydi zai kore maka har karshe daka haka yau Bukhari yana da dalibai akwai wani dalibin shi makaho yaron lokacin a 2016 yaron shekarar shi 16 ya haddace Bukhari ya haddace Muslim ya haddace Tirmidhi ya haddace Nasa'i yana Ibn Majah a lokacin in ka shiga YouTube zaka iya browsing zaka ga yara in an tashi kawai hadisi za ka kawo mashi zaka kawo mai hadisi sai a ce hadisin da ke gaban shi wane ne sai a tafiyar hadisai 30 a gaba duka yana fadar kowane in an gama sai a koma wani wurin sai a ce to hadisin da yake kafin wannan qablahu qablahu qablahu qablahu qablahu qablahu qablahu da aka zo gaban sarki wata rana ana ma wannan sarkin da kanshi na maka sai da ya miƙe shi bai taba ganin mutum dan baiwa irin wannan yaran ba to kaga akwai kalubale a nan wurin ko makaho to yanzu kaga muna da bukatar suwa za su haddace mana hadisai suna suwa za su haddace mana mutun ga sunan an yi nazamin su kira'at muna da shi ilmul mustalahu da shi ulumul qur'an da shi kowane fanni da shi suwa za ta haddace to kaga kai sai ga to yaranka kowane yaro akwai baiwar da Allah mai wani yaron da ba zai iya haddace qur'anin ba ko zai iya haddace wayancan duk yaron da ya gaza a wani fanni ka rantse da Allah akwai inda aka yi mishi wata baiwa har wani wani psychologist yake cewa in kaga kana da daƙiƙin yaro kai wa Allah sujudu shukuri an maka ajiyar da masu hazaƙar shi sun amfana da kai amma an ka kyale shi ya tafi shikenan zai tambaye abu na gaba na ƙarshe shine kalubalen mu a fagen mu'amala muna da kalubale wayar hannu kawai ta ishe mu bala'i dan ita na babin mu'amala ne Bakar Abdullahi Abu Zaid ya rubuta littafi Adabul Hatif amma tsakanin mu ga Allah wane ne kafin ya sai waya sai dai karanta littafin nan kashi 99.9 ba a karanta ba kuma ni ba wanda ya taba tambaya ta ma a fassara malam to zai ga malam mu matsa mashi wallahi littafin ana da bukatar shi in ka ga dubban waya ko mafi yawan masu amfani da waya wayannan ta kai su wuta kawai kaga dai a kaida ba a flash a ka'ida ba a flashin suna ce mata kira ruwa ba a flashin in ko har za ka yi flashin to sai dai in kana da 'yan kuɗi kawai mutum text cewa ban da kuɗi zan ɗan maka flashin da wata lamba ko kuma ka kira ni ta wannan lambar in yaki kiran ka dole ka haƙura kuma ba a flashin amma daga hambazan ma flashin ka mata ka zan littafin yana da muhimmanci yana da muhimmanci sosai ya kamata a ce an fassara shi da hausa da turanci da faransanci ya zama da duk wanda ya zo sayan waya kawai ya fara karanta kafin ka sai waya ka karanta to sanin daga cikin ladubba yake cewa irin yanzu a group nan baya halatta ka bude group ka saka mutum sai ka kira shi kai mai magana to wani akwai wani group mai manufa iri kaza da kaza da kaza da kaza za mu saka mutane iri kaza da kaza da kaza ka yadda mu saka amma ni ko zan sana sabon guru kawai wani ne koyi aka samu sharana da wata bilkisu kawai sai ya sa sunan shi an bilkisu kawai sai ya bude guru kawai sai ya saka ni in fita kuma ya ce mai hasu da idan sa da ku sai ya ga yana wurin ya sallar magariba da suratul falaki da ni yake to dan Allah ka duba ya kamata ya kira ni kuma in kira zan ce a'a zan ce a'a to kaga a babin mu'amala muna da kalubale babban kalubalen mu waya kuma ka san yaran mu sun fi mu iyawa yanzu kaga yaran ka ko ba kana ga kai kai mai wayo ba kana shafa haka ka sa irin fatan din nan yaran suka dauka suka yi haka za su gano inda hannunka ya fi bi sai dai su bude akwai yaran da da ya gano har pin din baban ya gano sai ya tura mai POS sai ce babanmu zai sai ma mai POS text sai ya share text din cewa zai turo dubu goma ko kuma ya taba irin gaban nan sai ya taba dubu biyu da ɗari hudu da saba'in saka ruka kudin nan haka ne kuwa dubu sha tara ne fa ana da sun dawo kamar sha shida to kamfanonin bankunan nan na cutar mu Allah ya isa ayya ya isa na na jikin ga in ya tura sai ya share alaɗin in ka zo ka duba alaɗinka sai ga na ƙarshen dai da ka sani shi ne ya gama da kai ɗanka ko kuma a je a makala a bayi ko baban ya tuɗa kaya na wanka yaran to kaga muna da ƙalubale a babi na babi na mu'amala muna da matsala a hasada bakin ciki yayi yawa wani kawai yanzu yan abubuwan kawai sai ya nuna baya kaunar su eh ba za a hana mutane su yi maka hasada ba ko to amma kai kada kai wa mutane hasada shi muke magana yanzu ana eh baka isa ka hana ai maka hasada ba amma ya wajaba kai ka hana kanka kai ma wani hasada me ribar ka in wani bai samu ba bayan abin da ke wajen Allah ko dugon allura ba a ba mu ba to menene dan an ba wanda za iya baka irin shi to muna da kalubale mai girma a babin mu'amala zamantakewar mu ta family akwai alamun da matsala a nan gaba na ɗaya dai zumuncin ma ba a yi sosai misali yanzu kai ƴaƴanka yan shekara goma sha biyu sun san sunan mahaifinka da mahaifin mahaifinka da mahaifin mahaifin mahaifinka sun san sunan ƴan uwan mahaifinka ta ɓangaren yayyin mahaifi guda nawa yayyin mahaifi kannin mahaifi guda nawa maza nawa mata nawa ta ɓangaren mahaifiyarka duk sun san su sun san alaƙar zumuncin galiban ma sun fi sanin dangin uwar saboda ta fi kwasar su ta je akwai kalubale radda ka tuntsire zumuncin ya riga ya kare to sannan muna da kalubale ta wajen abin da ya shafi mu'amala a babi na kasuwanci an samu wani malami aka ce mai ina ga Imam Rabi ne aka ce mai shakar makalla ka rubuta mana littafi game da zuhudu dan mu guji duniya mu hada da Allah lafiya yace to sati mai zuwa ku dawo sati mai zuwa kawai da suka dawo kawai sai riko masa littafi suna buɗa shi sai ga ahkamul buyu'i suka ce karama kalla mun ce zuhudu ka rubuta mana littafi a buyu yace ai wannan rashin kiyaye kasuwancin shi ya lalata zuhudun mutane to mutum da yake shiga kasuwanci yanzu me kasuwanci kawai ka samu jari haka zaka rubuta kawai baka karanta babukan kasuwancin ba kuma in dai baka karanta ba duwayanka kasuwanci babin kasuwanci ko a iziya yana da wuya ko a risala yana da wuya ko kowane littafi to in baka fahimce shi ba zaka yi ta ciwo haram ka halaka ka halakar ka lalace ka lalatar ka ci amanar da Allah ya baka a ƙarshe sai ka kashe nan gaba sai ka ga mu'amalar mu ta lalace tarbiyyar mu ta lalace aqidar mu ta lalace saboda samo asali daga gurbacewar mu'amala fa takaice daga ƙarshe wayannan kalubalen da muke fuskanta suna da yawa kuma wajibin kowane ɗaya a cikin mu ne ya zama jakada na ganin cewa an kawo gyara mun kauce mu wa'incan akalla kalubalen da muke fuskanta a nan ƙasa a matakin farko wanda in muka gyara nan to za mu gyara tsakiya in tsakiya ta gyaru sama za ta gyaru daga nan duniya zai ga ta ɗauka gaba ɗaya amma akalla mu zama jakadu na ganin cewa an samar da gyara an samar da warware ko kauce ma waɗancan ƙalubalen da za su iya kawo wa addininmu da aƙidarmu da zumuncinmu da mu'amalarmu da ɗabi'unmu da tarbiyyarmu cikas daga nan in muka yi haka to aƙalla mun yi iya abin da za mu iya yi to kuma Allah dama duka abin a hannun shi yake tabbas ba zai bari ƙoƙarinmu ya tafi a haka ba ya yi mana alƙawarin haka Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ya shige mana gaba ya kare mu da mu da addinin mu da akidar mu ya wargaza gamayyar masu nufin mu da sharri a addinin mu a matakin ƙasa da tsakiya da sama da duniya ma gaba daya wannan aure da aka daura da sunan rikiyar Allah sanya albarka abinda na faɗa da Allah ba la da cikin rikiyar Allah shafi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Uh,